الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه آه مولانا mai tambaya na farko yace me hukuncin me hukuncin mutum yana azumi sannan kuma yana sata yayi suhur da kudin sata yayi buɗe baki da kudin sata yayi aure da kudin sata me hukuncin sa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره وإبدال العظيم باك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه يوم الشرين دا دايا لوتر رمضان أزمي ليغا شيئا فوقا غرا to Allah ya ba mu dukkan alkhairin da ya rage a cikinsa ya biya mana dukkan bukatu albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muke muna fara da tambaya wannan bawa Allah yana tambaya wai menene hukuncin mutum yana azumi amma yana kamar yana cin abinci yana suhur da kudin sata ya ci abinci da kudin sata to Allah ya tsare Allah ya shiri masu yin haka albarka annabi a ka'ida shi ne azumin sa yana nan ladan azumin sa na nan sannan kuma laifin satan sa ma na nan laifin satan sa yana nan sannan kuma azumin sa ma yana nan satan sa baya karya azumi baya daga cikin mubtilatus sawmi sata ba ta daga cikin mubtilatus sawmi sai dai tana rage ladan azumi kwarai da gaske sata tana rage ladan azumi dan haka wanda ya sata ya ci da kudin su da mai ladan zulubin satan sa yana nan sannan kuma azumin sa yana nan da haka Allah ya tsare mu kuma muna burin mai yin haka din ya dena saboda ya kyautata azumin sa alal aqalli na'am mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum ina yau malam fatan alkhairi na'am ita tambaya ta gari ka malam ita ce wai hira yake yi da budurwarsa suna zaune kuma sai ya kasance har ya yi sha'awa ruwa ya fito masa to malam ne matsayin azumi ni irin wannan tambayan wato ina mamakin mutane mun amsa wannan tambayan ya fi sono sannan kuma dan Allah dan annabi kai yanzu ma sai ka tambaya me kake so in ce maka to in ce maka abin da kake yi daidai ne misali ai kai ma akwai abin da kai ma ka san ka tambaya kai ka san me hukunci ko baka je makaranta ba ko baka je makaranta ba azumin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa Allah yana faɗa a hadisul qudsi yace inna kulla amala ibn adama lahu illa sawm fa huwa li wa ana jibibi haka Allah ya faɗa yace duk aikin dan adam nashi ne amma banda abu ɗaya banda azumi Allah yace azumi na wani ni kuma zan saka wa wanda yayi abin nan ya yi me yake cewa ni kuma zan saka wa wanda yayi azumi to da haka ba da azumi ba hakin ka bane hakin Allah ne kun sani kai kanka fa daga yin tambayan ka san cewa hira da mace har da zai jawo me kuke tattaunawa me kuke tattaunawa da har hankalinka zai tashi sannan kuma kanwan ka ce maman ka cewa haka kawai ka je kana yi in ma za ka yi ranka kura mana bayan an sha ruwa amma saboda Allah irin wannan sai yasa wani sa'in za ku ga akwai fatoyin da bai kamata ma ana sassauci a kansa ba da yanzu wannan kamata ya ce mai biya azumi sittin kawai in ja mai saboda kar ya kara to amma dai ya danganta ilimi ne bayan da zamu yi shi shine tambayar anan ka'ida guda ɗaya ce kace ce kana jin wani ruwa wani irin ruwa ai ruwan kala kala ne madiyi ne maniyi ne wadiyi ne wani irin ruwa ne in ka gaya mana wani irin ruwa ne sai mu maka hukunci idan maniyi ne azumin ka ya balle bal sai ka biya sittin sai ka yi kafara ko ka yanta baiwa ko ka biya sittin ko ka ce da miskinai sittin in maniyi ne in maziyi ne kuma azumin ka ya samu ragin lada amma bai kare ba amma dai dan Allah da annabi wannan tambayar man an zo gaba kara kara amsa ta mutane su sani wannan akwai wasa da akwai abubuwan da ko baka da karatu ka san wannan abu akwai ganganci da rana ka je kana hira da budurwa har ka ji wani iri kai ma ka san laifi ne ai wal ismu ma haka fi nafsika wa karita ayyata la alaihi nas ba ka annabi ya faɗa ba da haka Allah ya datar da mu mu je wata tambaya tambaya na gaba yace assalamu Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana ce malam tambaya ta ita ce an ce duk abin da za ka yi kai gaskiya karkashin haka sai aka samu saɓani tsakanin mahaifiyata da matata kuma mahaifiyata ita ce ta yi kuskure har abin ya kai ga manya sun shiga magana sai aka tambaye ni ya zan yi in bayyana cewa mahaifiyata ita ce ba ta da gaskiya menene abin yi
ka bayyana mahaifiyanka ba ta da gaskiya wato yan uwa akwai wani abin da ba a wasa da shi Allah tabaraka ta'ala a cikin alqur'ani da yace wa abudullahi wa la tushriku bihi shay'a ka bauta wa Allah karka yi wa Allah shirka girman mafi girman laifi da Allah baya yafewa mutum ya mutu akai shine shirka bayan sa mubasharatan Allah sai yace wa bil walidaini ihsana iyayenka ka kyautata musu kai musu biyayya in ma ya bulugan na inda ka rike bara a hadu ma auki lahuma in ka riski ɗayan su yana raye har suka girma tare da kai ko kuma dukkan su biyu suka girma tare da kai in kuna magana fala ta kullahu ma uffin kar ka yadda ka ce musu off in kuna magana wala ta nahu ma ballantana har kai musu tsawa kullahu ma kaulan kalima na farko kai da matanka matsalan shi ne ya za a yi a gane matan kance ne gaskiya waye san cewa ba daɗin soyayya bane ya ɗibe ka kake neman ka da matanka akan mahaifiyarka waye san haka sannan na biyu matanka ta yi abu mahaifiyanka ta zo ita ce kai a tunanin ka bata da gaskiya ka cewa matanka ta durkusa ta bata wuri kawai ba maganan ana neman mai gaskiya da mara gaskiya bane a nan ballantana har ka zo ana neman shari'a da mahaifiyanka kawai matanka ke je ki durkusa ki bata wuri in an mata bayani ta gamsu shikenan in bata gamsu ba a yi ta bata wuri har sai ta gamsu baka da wani uzurin cewa wai kana da gaskiya ko matanka tana da gaskiya wai an tambaye ka kuma an ce ka faɗi gaskiya faɗan gaskiyanka guda ɗaya ne kai wa mahaifiyanka biyayya akan abu ɗaya ne ba abin iyaye shi ne akan sun ce ka saba wa Allah in dai sun ce ka saba wa Allah wannan kuma haƙƙin Allah yana sama da su ai su haifanka suka yi wannan kuma ubangiji ne mahaliccinka da ka Allah ya ganar da mu ka bi iyayenka malam kai musu biyayya kar ka yi wasa tsakani da Allah na tambaya na gaba yace assalam sheik abul fati zakin faida Allah ya kare ka tambaya ta ita ce menene hukuncin ma'anar karkada yatsa index finger lokacin zaman tahiya kuma dole ne sai ita wannan yatsar za a karkada ni dai kawai ina yi ne amma ban san dalili ba dalili shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi in annabi yayi kuma ya ike ka dalili yayi kawai annaba a ce maka annabi yayi sawa'un ka gane me yayi hikiman ko baka gane me yayi hikiman ban annabi yayi shikenan annabi dalilin ka ne ya wutar da kwakwalwanka babu shakka hadisi sun tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kafa in yatsun sa aka yi mikar da su to amma karkadawan ne wajen sun faɗa akwai a gurin da koyin zai ce ashhadu an la ilaha illallah zai kira sunan Allah sai haka sai ya motsa yatsunsa ya motsa su hagu da dama manzo Allah haka yake amma ba yanda tare da cewa a mazhabin mu na malikiya zaka ga sun ce in ka zauna din kawai in ka fara kai ta yin haka kana haka din kana haka din domin manzo Allah ya faɗa a hadisi ya ce barka ji dalilin da yasa ake yin haka din haka din manzo Allah ya ce ba abin da shedan baya so irin haka na farko hakan da kake a cikin tafiya kana nuna Allah ɗaya ne shi kuma shi abin da yake yaƙa kenan to wasu ma suka ce amma ba ya tabbata daga annabi ba ma wasu suka ce hakan da kake kamar mitraka ne guduma ne da kake make shedan da shi kana make shedan da shi shedan baya so sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sun yi wasu malamai da sun ce an karkada ya wuce so uku kayi kuskure amma ba haka bane kamar a mazhabin malikiya an ka zauna kawai za ka yi ta karkadawa din maliki da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuma shedan baya son wannan abun kaji kimai mai tambaya ta gaba ta salam tambaya ta shine shin ya halatta kristan ya shiga masallaci lokacin wata hidima na addini eh mana ya halatta kirista zai iya shiga masallaci ka san yana ɗaya daga cikin abin da ba gane ba akwai kiristan nasara na jiran kiristoci ne a zamanin manzo Allah sun zo manzo Allah da ya musu masauki a masallaci ya sauke su a cikin masallaci suke ci a cikin masallaci suke sha a cikin masallaci suke komai a nan manzo Allah ya sauke su suka yi kwana da kwanaki wanda a nan ne ma ba ku manta ba ayoyin da muka karanta farko farkon tafsirin nan tsakanin yahuda da nasara da aka ce suna ta jayayya to ai wannan jayayyan a cikin masallacin manzon Allah ne cikin masallacin manzon Allah ne saboda a zamanin manzon Allah masallaci shine kotu masallaci shine ministry masallaci shine makaranta masallaci shine office da aka in baki ma aka yi mafi yawanci a nan ake tarban su da aka kiristoci za su iya shiga masallaci in misali yanzu kaman ka ce a cewa shugaban kasa ya zo ko wani gwamna a cikin masu tsaronsa akwai kiristoci za su shigo mana ba wani abu mai tambaya ta gabe ce assalam Allah ya kara wa mulana Sheikh Abdul Fatih Asani lafiya da nisan kwana yace menene hukuncin kafiran da har yanzu musulunci bai je musu ba su ma suna cikin uzurin waɗanda saƙon annabi bai iske su ba?
Eh akwai wato malamai sun raba wannan abu biyu kamar Imam Ghazali ya yi dogon bayani a sannan hada irin su Ibn Taymiyyah ma da sauransu wato mutane ne biyu ne akwai risalar manzon Allah idan manzon Allah saƙon sa ya riske ka kuma sakon ya riske ka a bisa fiskan da ya dace ka gane gaskiyan sakon ka gane manzon Allah gaskiya ne amma sai kai girman kai ka juya baya to wannan mutum ya mutu ba zai gamu da Allah lafiya amma ko ya zama da cewa sakon annabi bai je kunnen ka ba kamar yanzu akwai kafiran da aka samu a ce musu sakon manzo Allah bai je kunnen su ba to waɗannan ana sa su ma'lulun min ahlil fatarati za su shiga cikin ahlil fatara ma'ana wanda sako bai riske su ba Allah tabaraka ta'ala ba zai azabtar da su ba akwai kuma wanda aka samu sunan manzon Allah da sakon manzon Allah ya je musu amma ya je musu a baibai kamar yadda zaka samu wasu yankin turawa suna kallon cewa kawai daga kace manzon Allah ka kira musulunci suna kallon musulunci a mazaunin dashi kawai suna kallon shi a mazaunin boko haramun su haka suka fahimci annabi abin da annabi zo da shi kenan ka ga nan musulmai ne suka gaza gurin isar musu da sakon annabi a yanda yake to su ma waɗannan ana musu misali cewa ai sakon na gaskiya bai je musu ba da ya je musu ne suka juya da sai ya ce musu to sun shi a ɗan wuta ne da haka dai malamai sun tattauna ba duk wani kafiri bane wanda sakon ya je masa amma bai je masa a daidai ba zai shiga wuta haka kuma ba duk kafiri bane ko da yana rayuwa a yanzu bai ji labarin manzo Allah ba dan ya mutu a kafircin sa zai shiga wuta wallahi tabaraka wa ta'ala ala na'am mai tambaya ta gabe ce assalamu alaikum maulana Allah ya kara maka lafiya da nisan kwana yace mu masoyin mu masoyin ku ne kuma muna sauraron tafsirin ku daga London ya shek don Allah to a daina kula a daina kula da ɗaliban yara daga cikin wahabiyawa waɗanda ba su iya komai ba na karatu sai zage-zage muna roƙon Allah ya kare ka ina tsammana da su na ba mu ba mu kula wani wani ɗalibin wani ɗalibin wani wahabiya Allah ya saka ma da alkhairi daga tambaya amma dai a wannan ai akwai abin da nake so in isar da wani sako a nan mutanen mu su gane musamman yan uwan mu yan dariga a su wahabiya sun rantse rantsewansu shine su malaman su sun sani da mu astaghfirullah wala nuzakki ala Allah anfusana ba muna tsarkake kanmu ba amma sun sani da mustawan waɗanda yaran yan dariƙa masu karatu ire-iren mu da mustawan waɗanda suke cikin su sun san ba ɗaya bane ba inda za a yi na biya wa malamin ka karatu malamin ka ma bai iya gaba na ba kai kuma kana cewa kula yaran ka ai musayin haka ba zai yi ba abinda suke so abu uku ne na farko suna so su haɗa mu da karnukan cikin su wawayen cikin su sai ya zama muna magana a kansu in mun yi magana a kansu in duniya ta tashi ce a ba da mu suke yi ba ya kaga da yaran mu suke ta goma zan yi magana akan yaran ka ba na biyu kuma shine su yaran su karnukan wahabiyya da suke ta wannan haushin ko kaga sun yi magana a a kan wani ɗaya daga cikin mu yan dariƙa ko irin su ma Sheikh Nasir ko Sheikh Zainu ko Sheikh Munir kaga sun yi wannan ai shi wato abu zuciya ku daina damuwa da zagin da suke yi zagin da suke yi abu ne ke ciwo su a rai suna son su faɗa mu faɗa Allah kuma ya yi mustawan ba ɗaya bane da mu da su ba ɗaya bane dan haka shi shi kare kawai in yazo yana maka haushi burin sa kai ma ko mun yaya ka tanka masa an ce wai idza da daqa safiyu fala tujibu fa khairun min ijabatihi as-sukut idza kallamtahu farajta anhu wa in kallaitahu kama dan yahud idan wawa yayi magana kar ka tsaya kana amsa mai kai shiru shi ya fi alkhairi idan ka amsa mai za ka sake ji daɗi amma in ka ji ka amsa mai za ka ga shi kaɗai yana ta zagi yana ta zagi ko wuta ne take babbaka zuciyarsa ya rasa yadda zai yi shi ba sa an maganar ka ba kuma kai gaji ka kula shi sannan abu na biyu ku lura ni yanzu idan na zo ina bukatan duka daga cikin mu da ni da dukkan yan uwa muna bukatan idan zan yi magana a saurare ni sai na yi wani magana akan malamin wahabiya ba da bukatar ne magana akan malamin wajiya ina kafa tuni ga zaka biyo ni ko kai ba wajiya ne kaji ba kuma yanda za ka yi kaji ba zai ba da bukatar na yi magana akan wani dan a saurare ni amma su waɗancan karnukan ba su da abin da za su faɗa a saurare su sai sun yi magana a kai da haka idan mutum yana so a saurare shi ya san ya zo ya kafa littafi kowa zai shige shi ya san mahaukaci ne amma yana son a saurare shi sai ya je ɗauko a kila ko hoton abul fati ko hoton ma nasu ko hoton ma jinidi sai ya kafa to daga ya kafa kawai ana ganin hoton mu mubasharatan duk wanda ya zo shiga zai tsaya to in ya daina zagin me za a saurare shi da haka yana yana yana yana abin nan ne suna dan yin wannan ne dan su ma a saurare su kuma su uzuri eh kuma su uzuri su ci gaba da Allah su ma ta nan kasuwar sa yake samu kuma kun san an yana dan samun kuɗi a YouTube zaka gani yanzu misali in ya je sa abin sa a YouTube din sa ba zai samu kuɗi ba dole sai ya dan dauko hoto na ko hoton wani ya dan makala to sai mutane su bi sai ya dan samu abin da zai ce bari a gidansa ko ba su ci abinci ba ko insha Allah mai tambaya ta gaba ce Allah ya kara wa malam imani da tsoron Allah sannan ya inganta rayuwarsa tambaya ta ita ce malam menene hukuncin hajjin mace mai jinin al'ada shin za ta iya shiga masallacin harami ko kuma yin dawafi ko yin safa da marwa ko kuma ziyarar shugaba sallallahu alaihi sallama da dai sauran wato wuraren aikin haji da umara muna godiya da amfanar da mu da ake yi Allah ya saka da alkhairi mace mace da take aikin haji sai har za ya mata idan misali tana yin tamattu'i lokacin da take yin niyan umara ta dauki umara kenan kaga tamattu'i kafin takwas ga watan zulhijja ya zama da ta fara aikin haji to abu ɗaya da za ta yi kokari shine idan hailan ta ya zo mata kawai sai ta canza niyya maimakon tamattu'i ta canza niyya sai ta koma ta yi kirani sai ta ce labbai ka hajjan ma'umratan kaga zai zama mata cewa sai ta fara yin aikin hajji da sauransu an gane ko kuma ta ko kuma ta yi ifrai ta ce labbai ka hajjan to amma idan ya zama na misali tana cikin an fara aikin hajji kawai sai haila ya tsinke mata to haida haidan ta baya hana ta aikin hajji kowane baya hana ta kowane aiki daga cikin aikin hajji sai abu daya ba zai bata ta yi dawashi ba haila yana hana dawaki amma za ta yi niyya ta yi ihrami kenan sannan bayan ta yi ihrami za ta yi tsayuwan arfa za ta zo muzdalifa za ta kwana za ta yi yanka za ta yi komai idan har hailan nata ya zo ya tarar da dawakul ifada wanda dawakul ibada shine babban shi ma rukuni ne daga cikin rukunai guda hudu ya tarar da dawakul ibada to ta jinkirta har sai ya dauke mata in mazauniyar makka ce sai ta yi dawakul ibada sai ta dauke mata ba ma akwai magana malaman da suka ce za ta yi tana nesa za ta iya yin wani ta tattaura jikinta ta sa tufafi ta ko ina a haka bisa larura ta yi dawakun idan ta yi dawakun kuma sai ta yi yanka dawakul ifada amma in dawakul wada'i ne kamar yadda muka amsa wancan ta gama komai ta yi dawakul ifada saura dawakul wada'i to ko bace dawakul wada'i ba hajjin ta ya shiga za ta iya tafiya kamar yadda manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam karshe ta menene hukuncin yin wazifa sama da sau daya a rana daidai ne ba komai nurun ala nuru insha Allah har sai akan Allah ya dafa mana albarka ne maganar ziyara shi wani ziyarar shi a wai ziyarar shugaba ba tsarki wai ziyarar shi sai da da hali da da da hali da da hali kina haila zaki ziyarci manzo Allah mana sosai haila ziyarar ki zo gurin manzo Allah haila ai da ya rawa ki da babban rabo ki je amma duk da haka abinda suke so suka faɗa suka ce in mace tana haila lokacin aikin haji ta yawaita kowane lokaci ta yawaita wanka da alula ta yawaita wanka da alula tana yin duk wani aiki da mai yake yi banda da wafi amma ta yawaita wanka da alula na wannan shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي ومولاي رسول الله شرف الموجودات وسر الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يوضا متاشا آية تدري بيودة تلاتين دبقوي ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa in dallaqtumuhunna min qabl an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqra wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa wa la tansaw al-fadla bainakum inna allaha bima ta'maluna basir Allah yace wa in dallaqtumuhunna idan kun saki matayenku min qabli an tamassuhunna kafin ku sadu da su saduwan aure wa qad faratum lahunna farida kuma kun yanka musu sadaki kun dauki sadaki kun ba su kuma aka yi aure amma ba ku sadu da su ba sai kuka sake su to ai fa nisfu ma faratum ku bar musu rabin abin da kuka ba su na sadaki misali ka ba ta sadaki naira dubu ɗari biyar sai aka yi aure bayan an yi aure sai aka rabu amma ba ku kwanta kun yi kwanciyar aure ba sai kuka rabu sai Allah ya ce to ku bar musu rabin abin da kuka ba su na sadaki me rabin abin da aka ba su na sadaki dubu ɗari biyar shine dubu ɗari biyu da hamsin Allah ya ce illa an ya kuna sai dai su matan sun ce mun yafe zo ka karɓi dubu ɗari biyar ɗinka aw ya kuwa ladhi bi yadihi uqdatun nikah ko kuma ya zamana wanda shine waliyin matan wanda auren yake hannunsa ya ce mun yafe ko ita matan ta ce ta yafe ko kuma wanda auren yake hannunsa ya ce ya yafe a nan malamai sai suka saba suka ce aw ya kuwa ladhi bi yadihi uqdatun nikah ko wanda yake waliyin ta ya yafe ko kuma a'a shi mijin shi mijin shi tun da ya riga ya daura auren sai ya ce to tun da mun rabu ki hakuri dubu ɗari biyar ɗin da na bayar misali sadaki na yafe je ki riki Allah ya ce tabaraka wata'ala sai dai ayi haka Allah ya ce wa an ku kai ku yafe din ko ita matan ta yafe ko waliyin ta yafe ko kai mijin ka yafe Allah tabaraka wata'ala ya ce ku yafe din aqrabu littaqwa shi ya kusa da tsoron Allah wala tansawul fadla bainakum kar ku mance da falala a tsakaninku kar ku mance da abin da yake na alkhairi ne a tsakaninku zai kamar yadda za ku ga in shigar muku da za ku ga yau alaran mamaki ɗinsa daban ni ma nawa daban sabanin wasu su yi hakuri ba niyan fara ne ba kwanaki sun je gida suka same ni bayan kun gaisa bayan an sha ruwa suka ce da Allah Allah shiga fita malam mun zo mu ba da shawara ne kuma wallahi ni cikin ziyar kasuwa ne ba kawai mun zo mu ba da shawara ne aka ranka Allah ku daina sharing din mai kai da aran a sayin da za a yi to yana kallon su a mazaunin ka da baka san a yi sharing din mai me ya kamata kai ka sayo mai ka kawo sai na ce musu to ba damuwa da ba su sai sun kawo wani kyale su jiya kawai sai aka samu wasu yan uwa daga nisan duniya masoya Allah masoya manzo Allah ka ganta ga ta bayan mic din nan hadda amplifier wanda zan yi amfani da shi a masallacin mu na juma'a sun sai wa hadda ring light sun sai wa hadda irin speaker kirawo ki ake ce mata ko menene wanda kana yawo da ita ma baka bukatar in ka sa mata ba da ko kai cajin tan wani ta nan ne kawai mun ga dama za mu iya je ta nan mu kafa ta waje kowa zai ci duka duk sun hado sun kawo to ga kai da kake zuwa Allah ya saka musu da alkhairi muna musu addu'a Allah ya kai wannan wato cikin mizanin hasanatin su ya dukan iyayen su da shi albarkan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da ma sauran waɗansu wanda za yi musu godiya kwanaki wasu bayan Allah da dama sun ga lokacin da muka dan yi rabon abinci farkon azumi bayan mun raba abinci mun yi rabo da sauran waɗanda muka dan samu daga wajen gwamnati to akwai yan uwa waɗanda su ma sun bayar akwai ɗaya daga cikin su ana ce mai Alhaji Mahmud wanda ya bayar mun yi da abinci an raba ya ce yana buƙatar a yi wa mahaifiyarsa sai da Habiba addu'a ga ƴar uwansa ma sai da rahmatullahi ta rasu to Allah ya saka da alkhairi amma fa kara ce dan an ji na a bari ya ƙari kar wani ya zo ya ƙari wallahi ya ƙari dan na ga yadda ake yanzu ka san ka zo ana ma sallama ma ya kace da Allah a duba a ga waye tukunna abin yana yin yawa to ya tsari dai amma Allah ya saka musu da alkhairi mun gode musu Allah ya saka da alkhairi da dukkan yan uwa to Allah shine yake cewa la tansawul fadla bainakum kar ku mance da falala a tsakanin ku inna Allah bima ta'maluna basir lallai Allah tabaraka wa ta'ala game da abin da kuke aikatawa Allah tabaraka wa ta'ala masani da ka yi uwa kar ka mance duk abin da za a yi komai a dinga yin falala akwai abubuwan da kawai ana neman ka yi kirki ne ko haƙƙin ka ne ka daga kai insha Allah Allah ya dace da mu na'am حافظوا على الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين نعم ubangiji tabaraka wata'ala bayan ya gama muku bayani akan shika yanzu kuma za a dawo kan bayanin wani abu mai muhimmanci a musulunci babban rukuni wanda Allah baya son ya gana yin wasa da shi Allah ya ce hafizu ala salawati ku kiyaye salloli wasalatul wusta ku kiyaye sallar yan tsakiya wa qumu lillahi ku tsaya ku bauta wa Allah qaniti ne kuna masu mika kai gare shi to kafin mu zo mu gane salatul wusta sallar tsakiyar nan da ake faɗa Allah yana umarni da ayi sallah a kiyaye sallah a rike sallah wanda za ku ga muhimmancin ta ayoyin gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal adal ladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara bambancin mu da kafiri in ji annabi yace sallah ne wanda duk ya bar sallah ya zama kafiri yan uwa ku rike wannan wanda duk ya bar sallah ya zama kafiri manzo Allah zaka je yana faɗa yana cewa wato hubbiba ilayya min dunyakum salasa Allah ya sa min san abu uku a duniyan abu na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce atibu ina san turare manzo Allah yana san turare da aka karka dinga zama ba turare shi kansa fa kanshi ne amma kuma tare da haka annabi yana san turare manzo Allah ne saboda kanshinsa zaka ga har ya kai wa mutanen Madina sukan gane annabin yewa yaro haka ya dafa kansa sallallahu alaihi wasallam yaron zai iya kaiwa daga juma'a zuwa juma'a kansa yana kai shi saboda manzo Allah ya taba shi kuma in yazo yana shigewa nan da yaro zai zai shige nan annabi ya taba shi zaka yi a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ya shige sai ka leka ka ga ba annabi bane yaron da annabi ya taba shi amma tare da haka manzo Allah yana son turare yake cewa ku biba ilayya min dunyakum salata an samu san abu uku na farko a tsibu turare na biyu fa manzo Allah ya ce annisa mata za ka ga wasu sun ce ah ya za a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son mata tsakani da Allah yanzu aka ce kai dan da kake ne baka san mata da biyan kalam kawai illa iyaka wani irin so kake musu san badala wannan haramun ne a so kuma irin wannan na fidira cikan fidiran da namiji yaje yana son mace cikan fidira ya mace ta ji tana son namiji amma in ka ga namiji ya ce ba na son mace ya fita daga insaniya ba mutum bace in ka ga mace ta ce tana ba ta son namiji ta fita daga insaniya ba mutum bace haka ne ko to manzo Allah ya ce ina son su sannan kuma manzo Allah ya ce babban abin da na fi so wa ju'ilat qurratu ayni fi salat an sa sanyin idaniya na a sallah in kana son ka ga hankali na ya kwanta manzo Allah ya ce in jana Allahu akbar Allahu akbar manzo Allah ya ce zaka ga yana cewa sai ina bilal arihna biha ya bilal samu mu ji dadi da sallah ya bilal a rike sallah kar ayi wasa da ita manzo Allah sun faɗa hadisi idza hazaba ku amrun faji a ina ila salati annabi sallallahu alaihi wasallam daga wani abu ya dame shi kawai zaka ga annabi yayi firgit zuwa sallah saboda ne sallah shi ka san yanzu ka kaddara da Allah kai ne kake zauna da sai aka ce maka yau ga gwamnan Bauchi yana kiran ka kauran boci yana so yau ku gana dalla ya ya za mu kalle ka anan kawai in an ce kauran boci yana kiran ka ko kuma aka ce ga shugaban kasa me sunan shi ba gudu da me sunan shi tunubu aka ce ga tunubu yana kiran ka dalla ya za mu kalle ka to fa manzo Allah yace al-musalli yunaji rabbahu me sallah yana ganawa da Allah ne lokacin da kake ganawa da Allah nan kai ka san kai babban mutum saboda kana ganawa da rabbul arba'in to shine manzo Allah yace a kiyaye sallah to anan Allah yace hafizu ala salati ku kiyaye sallah wa salatul wusta wanda sallah take hukumul lillahi qanitin ku zaman tuka masu mika kai wa Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbata cikin hadisin bukhari da muslim daga hadisin ibnu mas'ud yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na tambayi manzon Allah ayyul amali afdal wa aiki ne yafi qala manzon Allah yace as-salatu fi waqtiha sallah a lokacinta qultu sai nace ay summa ayyu sai wanne ya rasulullahi manzon Allah yace al-jihadu fi sabilillah jihadi dan dauka kalmar Allah qultu sai na ƙara tambaya sun ma'ayyu sai wanne kuma ya rasulallahi ƙala ya ce birrul walidaini bin iyaye ƙala ya ce haddasa ni bihin na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda abin da na gaya muku haka annabi ya gaya muku wala wista zattuhu la zadani da na ne ma annabi ya ƙara mun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ƙara mun sai sa manzo Allah a rashin lafiyarsa na ƙarshe sabbai manzo Allah yana kwance a ɗakin na Aisha ya leƙa haka ya ɗan leƙo kansa ya ja labule sai ya ga an yi sahu ana sallah manzo Allah sai girki ta kai yace alkhairi ba zai bar ku ba matukar kun tsaye da sallah alkhairi ba zai bar ku ba matukar kun tsaye da manzo Allah yana girki ta kai yana jin daɗi yana cewa a kiyaye sallah maulan mushu radiyallahu ta'ala yana faɗa cikin diwanin sa yana cewa kaza ka nusalli ma da raina shari'atan khalat min salatin qafu fashanu amsa amshaku shau yace haka mu din da yanda ka gan mu muna sallah ma da raina shari'atan khalat min salatin shau ibrahim yace ba mu san wata shari'a da za a ce babu sallah a cikin cikinta ba kaddutun da muke fashara amshe ko al'amarin ya baka girma yace na su mu zaka ga muna yin azumi kama sama nabiyyu na qablana kaman yanda annabawan da suka gabace mu suka yi azumi wa al'aba sawman aqilun aw mu'arriku zaka samu mai hankali wanda ya san tarihi annabawa sun yi azumi yace azumi ba kyau yace shehu radiyallahu anhu yace fa in azzalu yau idan saduwa da annabi ya mana wahala ba mu sadu da manzo Allah ba yace falaq damu da'iman ala sunnatil hadi ala khair mahi har abada zaka samu kafafuwan mu suna tafiya suna bin diddigin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ya ƙara faɗa wani harafi ya ce nusalli kama kanan nabiyyu musalliya muna sallah irin yadda manzo Allah yake sallah na sumu muna azumi kamar yadda annabi yake azumi kaza na kufu sabila su mai dadi haka muke bin hanyar wannan babban sadauki manzo Allah wannan fi kula na bisu nuridu siratahu zaka ga muna ciyar da dukiyarsa ba abu dukiyar mu ba abin da muke so muna son mu bi hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na hujju muna yin haji ka hajjil hashimi al mutabbai irin hajjin da annabi yayi yace raditu bi rabbi wal hanifatu maslai ko na yadda da Allah in kana neman addini na shine addinin musulunci imami rasulullahi jagora na shine manzo Allah la takallafu ba zan juya annabi baya ba dalili rasulullahi manzo Allah shine ne shiryar da ni wal baitu qiblati kaaba ita ce alqiblata nasumu muna azumi wa bil baitil harami nudawwi za kuma kaga muna zaga dakin kaaba muna yin dawafi nusalli sujudan kullun zaka ga mu muna sallah muna sujada raki'ina masu ruku'i wa inna ala zaka rajina dara la nata'assab har abada in ji shawar radiyallahu ta'ala mu yace haka zaka ga mu kullum muna sallah muna sujada yan uwa wanda yazo yace yana bin hanyar shawar Ibrahim bayan sallah ya ba shawar Ibrahim adalci ba hanyar yake ba ba hanyar yake ba bai da alaka da shawar radiyallahu ta'ala shawar yace nusalli sujudan raki'ina kullum kullum wanda abin yana faɗa ya ga malaman mu yadda suke faɗa Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala ya sauka a birnin Kano a airport an cika airport an jirka kawai malam ko ina ana jiran shehu radiyallahu ta'ala shehu yana sauka daga jirgi step ɗinsa kafansa na taka ƙasa ya ce aina alƙibla ina alƙibla aka ce shi ga alƙibla ya ce Allahu akbar Allahu akbar ba ruwansa da wani gwamna wani waye ya zo wani waye ya duk ya tara su a gefe kawai shi yi kama Allahu akbar kawai sai sallah ko bai alola ya ebi abu liman ko a canza masallaci da aka shi Umar radiyallahu ta'ala baya wasa da sallah wanda kaga yana wasa da sallah yana cewa almajirin shehu ne ƙarya ne mudi'i ne fasiki ne mujrimi ne eh ba hanya ɗaya bane manzo Allah yayi sallah shehu yayi sallah ka ba annabi sannan kuma kai koyi da shehu irin yanda ya ba annabi wannan shine magana ta gaskiya da haka an ce as-salatul wusta ne salatul wusta take nufi a wannan aya malamai da yawa sun sassaba amma mafi shaharar magana guda biyu amma za mu ta imamu malik kamar yadda ya kawo a cikin wadda ya ce kamar yadda ya kawo sayyidina ali daga sayyidina abdullahi bin abbas suka ce salatul wusta ita ce sallar asuba ita ke nufi da salatul wusta in an ce salatul wusta ba malike daga an ce maka salatul wusta ka san wata sallah ce asuba amma kuma akwai hadisai kuma da suka tabbata a yin salatul wusta ana nufin sallar la'asar da haka kowanne ka dauka duka daidai ne Allah tabaraka ta'ala ya dace da mu na ai hazan cire mai din bika maka fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun na'am ubangiji tabaraka wata'ala yace fa in khiftum dan ku gane girman sallah dan Allah ku jira kyau idan kun shiga cikin halin yaki ka gane a kowane hali ba ba daga ma sallah ita sallah in kaga baka baka yi sallah ba sai in ka haukace baka cikin hankalin amma da hankalinka ko baka iya motsi sai kai sallah ba ta faduwa kawai Allah ya san bawlan musho Muhammadu Lamin radiyallahu ta'ala ina ba maki tun lokacin muna yaran an kira sallah yanda yake kaga yanda yake Allah Allah kawai abu biyu ni ban taba ganin abin da shehu radiyallahu ta'ala anu yake son su kaga sallah ana kiran sallah yanda zaka ga yayi ba lafiya zaka ga yace a zo a yi mun alula sai an mai alula a zo a yi alula a zo a yi alula ana alula nan da nan zaka ga yi sallah sannan abu na biyu ban taba ganin mutumin da yake san alqur'ani ke kula da alqur'ani ni dai a rayuwa na ban taba gani irin shamin ba wallahi in yana kar in kana kawai ko shigewa kai kana karatu alqur'ani zaka ga ko ni dai ki zaka ya tsaya shak kawai yayi shi yana san Allah ya ji kan shawul haji malaji ɗaya daga cikin yayansa shine wanda zaka ga kullun yana ajiye shi yana cewa a karanta mai alqur'ani kuma ga shi an bar baya asali ya'ya sama da guda ashirin da duka mahaddata alqur'ani marubuta alqur'ani suna nan ka tambayi irin su maulana mushe da usman bulu ya'ya sama da saba'in duka mahaddata alqur'ani suna nan da aka karama shi Ibrahim ta bayyana akan almajiran sai yace faltaja ala hifza kitabi kal karim karamati ila liqa'i karami Allah ka mai da babban karama na ya zamana haddace alqur'ani cikin almajirai da yayana ka zo ka ga yadda ake haddace jiya mun samu halartar sayyidi mufta ɗaya daga cikin ƴaƴan shuwabira nan shi ake kira da kadibul qur'an shi in ka je kana neman ban taba ganin wanda qur'ani baya kwace masa ba irinsa zai iya ɗauka ma yana rubutu haka rubutu da ke na allo zai iya ma haka yana wasali in yayi wasali yayi haka sai kuma ya dawo in ya kai ta dama to sai ya dawo ta hagu baya ƙara iya ɗaukowa ta haka sannan yanzu in kana musu ka gwada ka je ka samu ta kalma qur'ani ka ce mai guda nawa ne insha Allah in yayi haka ka ba shi minti goma in ya dago ya ga ma bis dabdi ya kansa alqur'ani kuma in ka ba ka taba samun akasi ba haka suke haka Allah yi dan haka almajiran shi haka suke radiyallahu anhu Allah ya saka wa shi da alkhair to dan wai ka gane muhimmancin sallah sai Allah ya ce fa in khiftum idan kun shiga halin yaki kuna tsoro farijalan to ku yi sallah farijalan kuna tsatsaye akan kafafuwan ko a tafiya kuke kada tafiya a kafa kana yaki ba za a kashe kafa amma ka ce kai sallah auru kubanan ko ku yi sallan ku auru kubanan ko akan dabbobin kana kan doki ana yaki kana haka kan kan kan kana Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah sallah ba ta faduwa ka gane girman ta ba ta faduwa Allah ya ce fa iza amintu amma idan kun samu nutsuwa daga halin yaki fazkurullah ku tsaya ku yi sallah kama allamakumullah kamar yadda Allah ya sanar da ku malam ta kama allamakum ko kamar yadda ya sanar da ku malam ta ku ta'lamuna abinda ba ku sani ba wannan anan zaka gane dan Allah ya kuwa ku jiran da kyau anan za mu mika sako wa wahabiya su ji tsoron Allah Malam Abubakar Mahmudu Gumi ya fito ya ce siyasa ta fi sallah aka tambayi malam sai ya ce wai hujjansa shine idan baka zaɓi shugaba na gari ba ai ba za a barka kai sallah ba wani irin shugaba na gari ne mu yanzu ba mu gani a Najeriya ba amma mun bar sallah cewan siyasa ta fi sallah wannan maganar ahadin zakin ta kafirci manzo Allah yana faɗa ba abin da ya fi sallah Allah yana faɗa ku yi sallah ku tsaye da sallah ku yi sallah ku tsaye da sallah ka zo ka ce siyasa ta fi sallah ka duba ta yadda zaka gane abin Allah ya ce a filin yaƙi fa farijalan in kuna kan kafafuwan ku ku yi sallah auru ku banan ko akan doki kake kana yaƙi kai sallah ba dauke maka ba to zaka ga lokacin siyasa ta fi sallah sannan ku muke gardama da ku mun fito mun ce muku salatin fati ta fi dukkan salatai ah ta yaya za a yi abu a ce abin da ya fito daga bakin annabi wani abu ya fi shi muka ce musu ba haka bane salatin fati da daga bakin manzon Allah ta fito daga bakin annabi ne ba ana maganan wani abu ya fito daga bakin wani bane ga na annabi ya fito daban ku kuke fada ku kuke canza wannan magana magana ɗaya ake yi salatul fati daga bakin annabi Muhammadu ta dan haka kuma tafi mana dukkan salatai tare da muna ganin dukkan salatai daidai ne duk wanda kai daidai ne muna ganin girman dukkan salatai amma salatul fati ta kuma mana kuma wannan magana in ka duba zaka ga albaninka albaninka dan dai ba salati kai dai malam kawai an sha zuciyar su kuma yin annabi albani a cikin sifatu salatin nabi ya kawo maganar malaman shafi'awa suka ce salatin imamu shafi'i ta fi dukkan salatai har salatin ibrahimiya al-imam an-nawawi ba shafi'i ne ya musu raddi yace badda salatin ibrahimiya suka ce hadda ita suka ce salatin imam shafi'i ta fi albani ya rubuta wannan baka taba fitowa ga kafirta albani ba mu da mun ce salatul fati ta fi dukkan salatai dudu ka bibi ta abin da ya fito daga bakin annabi maganan wani ƙarya kake maganan annabi na fifita akan maganan annabi salatul fati maganan manzon Allah ne to dukka bar wannan salatul fati maganan annabi kai gashi Allah yana cewa da halin da kuke ko a halin yaki ko baka da lafiya kai sallah malamin kai fito ya ce kai fa baka da hujja baka da guri daya baka da guri daya da manzo Allah yake salatul ibrahimiyya ta fi dukkan salatai baka da shi isin badin ka ne ni ballantana ina da shi zai iya kawo maka sayyidina abdullahi bin mas'udin ya ce salatin sa ta fi dukkan salatai in ji sayyidina abdullahi bin mas'udin kuma ba salatul ibrahimiyyan ba sahabin annabi ne ya ji ka fahimtar annabin albani malamin ka ne ya kawo wannan magana a cikin sifatu salatin nabi ga malamai mun jimbo na yi karatu malamai sun fi guda ɗari wanda suka ce salatan su tafi dukkan salatai sannan in ka duba ibnu hajar a cikin fatul bari salatin da yake kallo tafi daban albani a cikin sifatu salatin nabi salatin da yake kallo tafi daban ibnu kajar a cikin tafsirin sa salatin da yake kallo tafi daban al-imam an-nawawi a cikin rawdatul talibin salatin da yake kallo tafi daban kowa da salatin da yake yafi masa sai mu ne saboda mu ne almajiran shi tijani dan zaka ba mu tsoro da yawan gemu dududu ƙarya ne tafi dukkan salatin ta fi dukkan salatai ko ka yadda ko karka yadda haka abin yake wallahi tallahi ƙarya ne kada in kana neman babban arne za ka arnanta maka arnanta guri saboda ga Allah ya ce sallah ta fi komai annabi ya ce sallah ta fi komai Allah ya ce a tsaye da sallah ya ce siyasa ta fi sallah yadda shi dadi yake faɗa kuma bamu gani alqur'ani siyasa tun ko siyasa tan ko siyasa tin ba babu akwai babu ya ga abinda Qur'ani babu shi a zancen annabi kawai ka zo ka ɗauko shi ka fifita shi akan abin da ittifaqan sallah manzo Allah yake bambancin mu da kafirai shine sallah ko siyasa manzo Allah yake bambancin mu da kafirai sallah baka kafirta gumu ba kuma wai kaji ka san abin da yake ku ku saurara ku ji kun san abin da zai ba ku mamaki da salafiya wato wai mutum ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zaka ji sun taso sai ce maka sahabban manzon Allah yanzu yan shi'a su zaki sahabban annabi kana cin mutuncin annabi kana nuna annabi bai iya tarbiya ba kenan na ga wani malamin ya ce wai ko sahabi ko daga nesa bai taba ganin annabi ba sai ranar daga nesa yayi wa annabi haka ya daga wa annabi haka yayi wa annabi haka ko da manzo Allah bai gan shi ba mafada kai ta dari janne yace ko daga nesa sahabi yayi wa annabi haka ko annabi ma bai san shi ba ma bai ma gan shi ba ma a lokacin yace wannan sahabin ya fi dukkan wani mutum da ba sahabi ba ya fi dukkan wani mutum da ba sahabi ba yace saboda kasantuwarsa ya ga annabi ba abin da zai kai wannan abun falala ba in kari muke yi ba mun yarda amma kun san yadda yake saka sahabin da bai taba ganin annabi ba annabi ma bai ma lallai ba ma lallai ya ganshi ba daga ne sai wa annabi haka watakila ma annabi bai ganshi ba ya fi kowa ka yadda da haka amma lokaci ɗaya wacce ta haifi annabi wanda ya haifi annabi kuma kana cewa yan wuta ne munafiki ne kai ƙarya ne ƙarya ne hankali ya sama dan Allah duk falalan da sai dina Abubakar ya samu da ba dan sai da tunani ya ta haifa ba zai samu duk falalan da sai dina Umar sai dina Usman suka samu sai dina Ali suka samu inna na mina ba ta haifo musu ba za su samu to kai fa kana zuwa ne ba waje kana cewa ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yi kana ta makura murya ya zan hayi a ce wata salati ya fice muka ce salatin nan shi ma da annabi ne muna fifita salatin fati ne dan annabi ne ya ba wa shi wutuccen kuma mun yadda baka yadda ba shi kenan kuma ba mu ce maka sai ka yi itikadin salatin fati ta fi kowanne ba a'a in ka yadda da ita shi kenan in ka yadda salatin fati labas amma a in ka yadda baka yadda da fifiko da falalan da aka bata ba ba matsala amma inkarin salatin fati bayan an gaya maka salatin annabi ne wallahi zaka fita a musulunci zaka fita a musulunci mubasharatan kuma kun san mun san ku wutar da kanku mun san me yasa ba ku san salatin fati fati dalili ɗaya ne dalilai na farko a farkon satin fati an ce manzo Allah sayyidina shugaban mu kai kuma baka yadda annabi shugaban ka bane mun gane ka alfati lima ubulika annabi ne mabudin abin da ya kulle kai da baka neman taimako annabi zaka yadda annabi ne ya bude alkhairai kaga ba duk sufofin da aka ba annabi ne girma ne ba su yadda ba sai suke nuna suna fada da salatin sai suke nuna suna fada da salatin amma in banda tafiyul wulin kana cewa kalman da ta fito daga bakin annabi da kuma gurin da annabi ya fito kuma kana kai kana kai shi wuta da Allah da kalmar da ta fito daga bakin annabi da gurin da annabi ya fito jikin na amina da sayyidina abdullahi wanda ya fi tsarki sayyidatuna abdullahi da sayyidatuna amina su ne a haku dan su suka haifu annabi to ka kai su wuta kuma ka zo kana cewa kalmar da ta fito daga bakin annabi ka yaudaru wasu ka yaudaru wasu da aka waɗannan mutane mun gane dalilin da yasa ba kwa san salatul fati kin annabi ne kirarin da aka yi wa annabi cikin salatul fati ba kwa so kuma duk me zakin salatul fati sai ka ce falalan da aka yi mu muka dangana mata baka yadda ba mun yadda amma in ka zaki salatul fati wallahi ka bar musulunci ko ga yawa kowa wannan wallahi duk wanda ya zaki salatul fati wallahi ya bar musulunci wallahi ya bar musulunci wannan yaqinan in ka san salatul fati ka san fasaran da ka san da annabi ake yi ka zaki ta wallahi ka bar musulunci ka bar musulunci kuma ku rike ku yi ta karantawa ta fi kowane salati da za ku yi ku yi sai ta fi dukkan salatai in ya zo ya ce ma dududu ka ce masa da Allah malam fara ya dare yan annabi aljanna ne muga ka yi wa goma raddi da yake siyasa ta fi sallah siyasa ta fi sallah ina ya samu dalili ni yanzu in na duka ka ce kawo gurin da aka ce salatin ibrahimiya ta fi dukkan salatai ba ka isa ba diyyinka in gemunka in gemunka sharan kasa yake in wandanka a wuya yake dan dangarewa ba ka isa ka kawo ba ba ka isa ka kawo ba yawa sannan kuma ni zan iya kawo maka sahabbai da suka yi salati da ba salatul ibrahimiyya ba in kawo maka malamanka da suka yi salati da ba salatul ibrahimiyya ba in kawo maka hadda daga cikin malamanka kowa da salatin da ya fi masa tunda salatul ibrahimiyyan kala kala ne kowa da salatin da ya fi masa sai ce to a cikin wannan ka nuna mun guda daya kawai an bar mutane ana cutar da su wai ka zo kana batun kalman annabi kuma kana tura iyayen annabi to sannan kana zagin iyayen annabi su sai da na alka zage su duk aka suke aqidar su muna da kasussuka yadda suke zagin iyalan gidan manzo Allah kana zagin iyalan gidan manzo Allah ba kana maganar wai salati saboda dai wahabiya kawai ba su da imani an mai da mutane wani irin dolaye kawai mutane ba su san me suke yi ba da ka uwa wanda yake siyasa ta fi sallah in ya sani ya zama ne za mu kawo maka ayoyi da hadisai rututu yadda Allah da Allah da manzo Allah suke bayanin sallah ta fi komai sallah ta fi komai yawa da aka rike in kuna cikin halin tsoro ko kuna cikin halin tafiya Allah tabaraka ta'ala yace kuna kasa ne ko kuna kan abin hawa ku yi sallah Allah tabaraka ta'ala yace fa izat ma'anantum na
والذين يتوفون فإذا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم أن كنتم تعلمون bayan kiftum ne ai fa idan ma'anan tun faƙi musu sala oke wannan suratul nisa'i ne akwai na kawo ta nan ne yadda Allah yake cewa fa idan ma'anan tun idan kun samu nutsuwa faƙi musu sala ta kutsai da sallah inna salata kana ta alal mu'minina kitaban maquta lallai sallah abun wajabtawa ne akan mu'mine wacce take da lokaci an samu ruwaya daga sayyidina Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu wanda zuwa cikin Bukhari da Muslim sayyidina Umar sayyidina Abdullahi bin Umar yana cewa fa in kana khawfun ashadd min dalika sallu rijalan ala aqdami idan mayaka suna cikin tsoro su yi sallah a kan kafa kafafuwarsu aw rukubanan ko kuma su yi sallah akan dawakinsu mustaqbilil qibla aw ghayr mustaqbilil qibla su yi sallan nan suna kallon alqibla ko ba sa kallon alqibla so sannan sai na abdullahi bin abbasin yana cewa yusallin rakibu ala dabbatihi wanda yake kan dabba yayi sallah akan dabbansa war rajilu ala rijlaihi wanda yake tafiyan kafa yayi sallah yana tafiyan kafa lokacin dali lokacin yin abin nan lokacin yin yaki wallazina yutawaffawna والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناها عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan kun ga waɗanda yutawaffawna minkum suka rasu daga cikin ku wa yazaruna azwajan suka bar mata za su bar mata mutum ne ya zo daidai zai rasu ya ga alamun ga rasuwa ta zo masa ga matansa kuma yana nan Allah sai ya ce to ga hukunci idan ka lura ga ci mutuwar ta zo maka ga mata wasiyatan li azwaji Allah ya ce su rubuta wasiya su bari wasiyan nan akan matan me abin da yake bukata cikin wasiyan mata'an ilal ilal hauli wato a kyautata wa matan nan daga cikin dukiyarsu har tsawon shekara ɗaya matan su zauna a gidan har tsawon shekara ɗaya gairi ikraj ba tare da an fitar da matan ba fa in kharajna amma matan idan sun fita daga idda bayan mijin sun ya rasu fala junaha alaikum babu laifi akan ku ku kyale su bima ba Allah biya ku yinna cikin abin da suka aikata da kansu min ma'rufin wanda yake daidai ne kun san ba saban Allah bane wallahu azizun hakim Allah tabaraka wa ta'ala azizun mabuwayi ne hakimin mai yawan hikima ne cikin aikinsa tabaraka wa ta'ala walil lil mudallaqati kaga mata da aka sake su mata'un bil ma'ruf ya kamata a kyautata musu in ka saki mace ka kyautata mata kar ka zo kawai ka sake ta tattara kayan ki ke gidan ku a a dan nemi wani abu da za a dan rarrashe ta da shi a ce gashi ki je wannan kyautatawa ne Allah ya ce ba masu yin haka sai masu tunani domin mai haqqan 'alal muttaqi wannan haƙƙi ne akan masu tsoron Allah Allah ya ce kazalika kun ga wannan yadda muka wannan abin da muka ga muku yubayyinu Allahu lakum ayati haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum taqiluna dan lallai ku hankalta to wannan ayar za ku ga Allah tabaraka wa ta'ala ya ce matan da mazajen suka rasu su zauna tsawon shekara daya a jiya kuma mun karanta cewa matan da mijinta ya rasu iddanta nawa ne wata hudu da kwana goma to wannan da a farkon musulunci ya ka yi namiji in ya rasu mace za ta zauna a gidansa tsawon shekara daya ana ciyar da ita ana shayar da ita ana mata komai to daga baya kuma Allah tabaraka wataala sai zo ya soke wannan kamar yadda sayyidina Abdullahi bin Zubair ya gaya wa sayyidina Usman bin Affan yace wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan qad nasakat hal ayatul ukra yace wannan ayar an samu wata aya da ta zo ta goge ta wata aya ce ta goge ta ita ce fadin Allah wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wanda suka rasu a cikin ku suka bar mata yatarabbasna bi anfusihin arba'ata ashhurin wa ashara za su zauna su yi idda na tsawon wata hudu da kwana goma kaga ta goge wancan zaman da mata za su yi tsawon shekara da yake sai ya tambayi sayyidina Usman yace falima taktuba auta da ha me yasa me yasa ba za ka rubuta ta ba ya kamata ma ka kar ka rubuta wancan aya tunda Allah ya goge hukuncin ta sai na Usman sai yace ya bin akai ya dan dan uwana la ubayyiru shay'an minhu min makani ni ba ni da iko in canza wani abu na alqur'ani daga gurin da yake haka sai na Usman ya ga masa da haka dai iddan mace idan an samu iddan ta mijinta ya rasu to iddan ta shine wata hudu da kwana nawa da kwana goma wannan shine cikakken iddan mace Allah ya samu dace albarka annabi sannan kuma an saki mace yadda ayan nan take faɗa a kyautata mata بسم الله ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون آه وأن آية ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم قلوب حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا yashkuruna a wannan ayar Allah yana ba mu labari za a dawo maka kissa akan banu Isra'ila wannan akwai banu Isra'ila akwai wani annabi da aka tura musu sunansa Hizqiya ko Hizqil to wannan wata rana ne sun je suna wani gari sai zama da sun yi fasadi a garin sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya jarrabe su da cuta aka kawo musu annoba ta mamaye su kamar a ce annoban amai da gudawa da ta zo ta mamaye su suna ta mutuwa suna ta mutuwa sai suka ce kai wallahi mu gudu mu bar garin nan da aka gaba ɗayan su sai suka gudu suka tattara suka bar gari sai suka je tsakanin wani kwari wadi a hanya sai suka tsaya bayan sun tsaya a wannan wajin sai Allah ya turo musu mala'iku biyu mala'ika ɗaya ya tsaya ta sama mala'ika ɗaya ya tsaya ta gangare kawai mala'ikun nan suka yi musu tsawa gaba ɗayan su sai suka mutu bayan sun mutu gaba ɗayansu suka kwanta gawawakinsu a gurin daga baya bayan mutane sun zo sun tarar da gawawakinsu da dadewa aka tattara gawawakin aka tara su a guri daya aka yi gini akan aka yi kabari aka yi kabari akan su aka burne su shekara ɗaruruwa bayan sun shige har sai wannan annabin sai da ya zo shine hiskin din nan da ya zo yana zuwa sai ya ji labari a nan gurin an taɓa shekaru da yawa wasu mutane sun taɓa mutuwa sai ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ina roƙonka ka raya waɗannan mutanen Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce to kai addu'a zan raya su dan haka da ya tashi ya addu'a sai ya ce Allah Allah ya ce masa ka ce ayyatu al idamul baliya ya ke waɗannan da jijjigagun kasusuwa inna Allah ya amurki an tajtami'i Allah yana umartar ki ki taru ki miƙe fajtama'at idamu kullu jasadin ba'daha ila ba'd kasusuwan kawai sai suka dinga taruwa suna sai kaga hannu ya zo ya haɗe da kafada kai ya zo ya haɗe nan kasusuwan suka dinga taruwa mutanen suna tashi sun ma'amara sai Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce shi yace ya kira yace ayyuhal izam ya ke kasusuwa inna Allah ya murki an taktasi laman wa asaban wa jildan Allah yana umartan ki ki lulluba kanki da nama ki sa wa kanki jijiyoyi ki sa wa kanki fata faka da zalika wa huwa shahidu kawai sai yana kallon kasusuwa sai ga fata ga jijiyoyi ga nama diyar baka tushuwa fakana dalika huwa shahid sun ma'amara hu sai Allah ya kara umartan sa yace fanadi fanada ya kira ayyatu al arwah yake ruhin da suka rabu da wannan jikin inna Allah ya amurki an tarji'a kull an tarji'a kullu ruhin ila al jasad kowane jiki Allah ya umarce shi ruhin sa ya dawo jikinsa allazi kanat ta'muru wanda wannan ruhin zai raya wannan jikin kawai yana umartar su sai ruhin ya dawo jikin su faqabu a haya a duk sai suka tashi suna rayayyu yanzuruna suna kallon kansu kad a haya Allahu ga Allah ya raya su ba da rabihim bayan mutuwar su wa hum yaquluna suna cewa subhanaka la ilaha illa anta ina masu cewa an mutu ba dawo wato gaji to shine Allah yake cewa alamu tara ya rasulullahi wannan istifham ne amma ba ma'anan wato istifham ne wanda yake ma'anan at-ta'jib wa tashwih ma'ana ya fita an siyaqihil asli fa sara ila ma'ana at-ta'jib wa tashwih Allah yana son ya sa ka ji dadin labarin ya shawwakantar da manzo Allah labarin sai Allah ya ce alam tara wai shin baka ga ilal ladina karaju waɗanda suka fita min diyarihim daga gidajensu wa hum ulufun suna nan dubunnai an ce su dubu takwas hazar almautu wai saboda suna tsoron mutuwa fa qala lahum allah sai allah ya ce musu mutu ku mutu tunda mutuwan kuke tsoro sun ma hayawun bayan sun mutu kuma sai Allah ya raya su inna Allah la zu fadlin ala nasi Allah mai yawan falala ne wa mutane walakin na aksaran nasi la yashkuruna sai dai kuma mafi yawan mutane ba sa gode wa falalan Allah tabaraka wa ta'ala to yan uwa a wannan ayar zamu ga akwai hikima wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗa idan misali a nan an ce annoba ya same su sai suka fita suka bar garin to daga nan ne manzo Allah ya samar da doka yace idan annoba ta faru a gari ba a fita kai annoba ya zo ya ritsa ka a gari to kar ka fita ka ce na ga ana ta mutuwa barin gudun koma wani gari yanzu kamar misali kadiyan nan na corona a yi corona ko to kuskure ne a ce corona misali Allah ya kiyaye la sama Allah wala qaddar ta fado cikin bauchi kawai sai ka tattara ka ce wallahi corona ta shigo bauchi bari ta fakan ba haka in bala'i ya riskoye ku a gari ku da kuke cikin garin ku zauna wanda yake waje kuma kar ya fito hatta yanzu ku duba lokacin corona turawa sai da suka yi aiki da wannan hadisin a America suka sa katan lafita suka sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabin musulunci ya ce in bala'i ya same ka a gari kar ka fito haka suka rubuta wallahi a cikin New York suka ce annabin musulunci ya ce in bala'i ya same ka a gari kar ka fito kai kuma da kake wani gari kar ka shiga kuma mandakiyar haka ya kama in bala'i ya same ka in kana cikin garin ana bala'i zai iya yiwa ka kwashi virus din sai ka kai wa garin da ba su da shi kai kuma zai iya yiwa a garin da ka taso babu virus din to kar ka shigo garin da akwai virus din ka zauna in Allah tabaraka wa ta'ala yayi ba zai same ka ba ba abin da zai same ka shine manzo Allah yake faɗa akan dabbobi yake cewa la yuridu mumridun ala musaykin kar ka san raƙumin ka bai da lafiya sai ka kada shi cikin raƙumai masu lafiya ma'ana to shine ka san baka da lafiya ka tashi ka shiga cikin mutane masu lafiya lokacin da aka yi aikin corona nan sai ga sha bisin manzon Allah nan har China da ba su yadda da annabi ba America Ingila ko ina sai ana rubutawa annabi ya ce in baka da lafiya ka zauna kai kuma in kana da lafiya ka daukar ka shigo gurin marasa lafiya to kaga ai sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai ko daga ne ya kamata su gane manzo Allah gaskiya ne ko to shine an samu hadisai guda biyu bari mu karanta su sai mu tsaya hadisin Abdulrahman bin Auf yace naji manzo Allah yana cewa idza kana bi abdin wa antum biha fala takhruju minha ya faɗi wannan hadisin ne sayyidina Umar ya zo zai shiga kasan kasan Sham sai aka ce garin annoba ta barke sai sayyidina Abdulrahman bin Auf ya rubuto sayyidina Umar yace naji manzo Allah ya ce idan an samu bala'i a wani kasa na annoba wa antum biha in kuna cikin garin fala ta kurudu kiraran min kar ku fita dan kuna gudun wannan cutar wa idza samitum bihi bi ardi in kun ji annoba ya sauka a wani gari fala ta kuzumu alayhi ku kuma kar ku shiga garin ana ga sai na Umar sai ya rajatu kawai sai ya juya abin sa radiyallahu anhu sannan daga sayyidina Abdurrahman bin Auf din yace anna hadha suqum anna hadha suquma aza uzziba bihil umamu qablakum kun ga irin wannan annoban an azabtar da wasu mutane da suka riga ku fa idza samitum bihi fi ardin idan kun ji an ce akwai wani gari da aka samu annoba a cikin sa fala tadkhulu ha kar ku shiga garin wa idza waqa bi ardin wa antum biya in kuma annoban ya soka wani gari kuna cikin garin fala takhruju firara kar ku fita saboda kuna gudun wannan da haka Allah ya taimake mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ku tsaya a nan da karshe akwai wani tambaya da na tuna jiya wani bawan Allah an karanta tambaya wanda ya ce wai wani ne yake ba shi kuɗi ya biya shi kuɗi sai ya ɗauke shi ya tafiya ko ya biya mai kuɗin jirgi daga baya sai ya zo ya ce zai biya shi amma zai dinga masa ƙari sai muka ce wannan riba ne to ba wai amsar ne ta canza ba hakan ne riba ne amma kuma tambayan ne ba a yi bayanin ta yadda ya kamata ba jiya wani daga amerika ya kira ni sai yake cewa abin da yake abin da akwai ana samun mutane ne sai ka zo sai ka biya musu kuɗin tikiti mutum ya tafi dubai ko ya tafi ƙasan kata kai za ka biya mai kuɗin jirgi kai za ka biya mai kuɗin can in ya je kuma za ka sama masa aiki da sauransu amma in ya tashi zai biya ka kuɗin jirgin ka kuma zai biya ka ladan kuɗin aikinka da kai na sama masa tikiti da samun yawa kaga wannan ba riba ba kenan riba kenan ba riba ba riba to wannan ya halatta wannan ya halatta saboda dama da yi ai ya maka wahala ne ka biya shi kudin wahalan ne maka na nema maka tikiti sannan ya dauki kudin ya biya maka sannan ya sama maka aiki a can da ka je to kaga wannan bai zaman turi ba ya zaman turi ba amma dama yadda muka fahimci maganan kawai da kaman an dauki kudi ne an baka kawai kai tikiti ka je wani gari sai ya ce to na baka kai kuma yanzu iyaye to sai sa muka ce riba ne to da aka gashi yadda ya faɗa dai tsari ne na ma'aikata suke sai a kai mutum kasan waje in an kai shi daga baya kuma sai ya zo yana biya a hankali ya biya hadda kuɗin da aka yi masa to kaga wannan ba za a ce riba bane wallahu tabaraka wa ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin ala alihi wa sallam mutum ma'aikaci na gwamnati ta tura shi aiki
no
eh a wannan ai falala ne ai walatar saul fadala bai na kuma eh an ce ko lil ladina asalul husna wa ziyada to wannan wa ziyada ne dan haka gwamnatin ta baka dama ai ita gwamnati zaka kalle ta ne ai shine maganar da ake wa alal wa alal musiri qadruhu ko wa alal muqtiri shi ma qadru da haka kamar ciyarwa ne an zo an ce ka ba matanka ba a yanke nawa za a baka ba amma mai kuɗi in yazo sai ya kyautata wa matansa ya bata da yawa talaka kuma sai ya bayar daidai gwamnati to an ce gwamnati in ka zo za ka baka iya girman ta ne na gwamnati amma an kaka miri na yin baka iya girma na yawa to shi Allah ya dafa mana sallallahu alaihi sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wasallam aka ronka Allah yi mana addu'a aka ronka Allah aka ronka Allah na'am amin
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين